أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min kalami min adillatil ahkam kan mance yau muna 29 ga watan jimadal akhira hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da daya ga watan biyu miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun kare babi na abin da ya shahi at-talaq da raja'a babul ila afwal wal zihar wal kafara yau za mu tashi insha Allah kan sabon babi babul li'ani babi wanda yake bayanin la'anta da take kasancewa tsakanin ma'aurata biyu dalilin wata tuhuma ta zina da miji zewa matashi shi da imamu sana'ani yake cewa huwa ma'khudhun min al-la'ni li'annahu yaqulu az-zawj fi al-khamisati la'natu Allah alayhi in kana min al-kadhibin yace an cirato wannan li'ani li'ani daga fadan miji wanda zai fadi a cikin la'anta ta biyar ko rantsuwa ta biyar da zai ce la'anatullahi alaihi ce la'anta Allah ta kasance a kan shi in kana min alkazibin in ya kasance na daga makaryata kinan in ƙarya ne yawa matar shi akan cewa ta yi zina la'anta Allah ta kasance a kan shi wa yuqalu fihi al-li'anu wal ilti'anu wal mula'ana na wannan lafazi guda uku ana faɗi ko a ce li'ani ko a ce al-ilti'an ko kuma a ce almula'ana tsinuwa an samu sabani ga hukuncin wajibcinta dole ne mutum idan ya tuhumi matar shi da zina ya yi li'ani wasu malamai sun ta cewa wajibi ne da zaran ya tuhumi matar shi musamman ma in an gaɗa ta aikita kuma tabbat bai sadu da ita ba wasu malamai suka ce kawai dole ne yi li'ani da ita wasu kuma suka tahi a'a idan misali zato ne wanda ya zama to ba tabbas ba ne ba to wannan ya halitta ya yi li'ani amma ba a ce ba wajibi ne ƙarƙashin wannan an samu hadisi kamar yadda imam mu'allifi ya ce an ibn umara نعم القشن وجه الطبع نعم قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وند رحمه الله تكار تبتا غريشي اللعان اشتق من دعاء الرجل باللعن na an cirato shi ne daga kirarin da mutum ya yi da la'anta miji la min du'a'il mar'a bil ghadab ba da kiran da mata ta yi ba da fushin Allah ya tabbata a kanta li taqaddumu la'ni ala al ghadab domin la'anta ta gabata akan fushi a cikin aya da Allah madaukake fadi fil ayat wa imma mura'at lil ma'na ko kuma an lura ne da ma'ana wa huwa at-tard wal ib'ad shine korewa da nisan taswa wannan kudin rage shi da annan zaushen yaftariqani ba'da tamamihi domin ma'aurata guda biyu suna rabuwa ne bayan ya tabbata a wannan la'anta ta tabbata an kare furqatun lashtima ba'daha rabuwar da babu haduwa tare da ita nan da zarar an yi li'ani to babu zancen komai tsakanin ma'aura har abada na wa ta'rifuhu shar'an malai yace kuma mun shi a shar'ance annahu shahadatun mu'akkadat bil aiman shaida ce wanda aka karfafa shaidodi ne wanda aka karfafa su da rantsa-rantsai al aiman sabanin al iman rantsa-rantsai minar zauje ne daga ma'aurata guda biyu makarunatan bila'an au gadab wanda aka sadar da ita aka hada ta da rantsuwa ko kuma fushi da rantsuwa da hushi wal aslu fihi alkitabi was sunna wal ijtima wal ijma aslin al-li'an an same shi ne daga alqur'ani mai girma da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama ingantata sannan kuma da haduwar ra'ayin malamai gaba daya akan cewa shari'a ce qala قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله ta'ala an an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce ƙala sa'ala fulano wani sahabi ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita an an lau waje da ahadun ra'atahu ala fahisha ba mun labari akan cewa akan cewa da dai ɗayanmu zai samu matashi akan alfasha tana alfasha kaifa ya suna me zai aikata wani mataki ne zai ɗauka la ƙaddar Allah mutum ya iske matashi tare da wani suna alfasha suna zina me zai yi قال وإن تكلم تكلم بأمر عظيم idan yayi magana ya ce ya samu matar shi da wani suna zina babu shaidu to ya yi magana da al'amari mai girma domin za a neme shi ya kawo shaidu in bai kawo shaidu ba a mai haddi na kasafi ɗaya kenan na biyu hallau ya tonawa kan shi asiri ina abu ne kowanne daga ciki abu ne mai girma wa in sakata sakata ala misli zalik idan kuma ya kyale hallau ya kyale akan al'amari mai girma domin na farko dai in haka nan ne zai zauna da muzanaciya kuma abin ba zai yi ba na biyu an ya kyale hallau bakin ciki zai gume shi har ya buga mai tansiyon la'alla ma ya mutu dalilin hakan kina kowanne daga ciki abu ne mai girma falam yujibuhu zala sallallahu alaihi wasallama bai bashi amsa ba malamai suka ce bai bashi amsa ba dalilin cewa tambaya ce kamar akwai hani ga tambaya abin da bai kasance ba ɗaya kenan na biyu akwai hani ga tambaya a lokacin tsoron ka a tambaya wani abu ya sabko na hukunci domin wahayi bai yanke ba wanda zai zamanto zai wahaltar da mutane zamanto ya sa su cikin matsala amma idan tambaya ce ta abin da neman hukuncin abin da ya tabbata to wannan babu laihi domin haka muke ganin ayoyi da yawa Allah madaukaki na umarni fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haka Allah madaukaki yake cewa fas'alil ladina min qablika kenan wannan babu laihi yasalunaka anil mahid yasalunaka anil ahilla kenan duka wannan babu laihi irin wannan tambaye tambaye na neman hukunci da yawa kana amma abinda zai zo inda abu kaza zai me zai kasance to wannan an ki shi na'am qala falam yujibu falamma kana ba'da zalika ata bayan wannan abu ya kasance hallau sai sake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce inna ladhi sa'altuka anhu qad ibtulitu bi hukuncin da na tambaye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da shi Allah ya jarrabe ni da shi da iyanihin ya samu matar shi da wani fa anzalallahu al-ayat bi suratul nur Allah madaukaki ya sabkar da ayoyi la'anta a cikin suratul nur fatalahunna alaihi wa wa'azahu wa zakkarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa Umair bin al-Ajlan wata ruwaya ta zo sunan shi Umair bin Ajlan Ajlan ya karanta mai ayoyin wa'annan kuma ya mai wa'azi wa zakarahu ya tunatar da shi da hukuncin Allah da wucin Allah wannan atafi ne na bayan domin wa'azi shine tunatarwa na halor ya karfafa magana da wa zakarahu ya tunatar da shi wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah ya tunatar da shi bashi labarin cewa wa azabar duniya ita ce mafi sauke da wulakanta da azabar lahira azabar duniya mai sauki ce duk abin da za a ma a duniya na azaba mai sauki ne game da azabar lahira qala la yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqqi ma kadhabtu alaiha yace ina rantsuwa da wanda wanda Allah da ya aiko ka da gaskiya ba mata karya ba ثم دعاها صدام زال صلى الله عليه وسلم يكراي wannan mace فوعظها كذلك ما يمتا wa'azi ya tunatar da ita da da Allah فقالت tace la tace a a ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqq ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya innahu lakazibun ce wallahi ƙarya ce yake kowa ya yi rantsuwa da Allah kowa ya karetar da ɗan uwan shi kuma tabbat cikin biyu akwai mai gaskiya kuma akwai makareci domin gaskiya ɗaya ba ta zama biyu kala fa shahida arba'a shahadatin billah wannan mutum ya yi shaida ladhi ba'athaka fa bada abin rajul manzala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da mijin da farko domin shine tuhuma shi ya kawo ƙara na'am wal bayyinatu 'ala al-mudda'i kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo ƙara shi yake yin bayani laminu 'ala man ankara kuma rantsuwa ga wanda ya musu yana yanzu tunda tuhuma ce ya kawo kenan dan ya turewa kan shi hukunci na haddi sai sai aka fara da shi yayi li'ani fashahida arba shahadat kamar yadda Allah maɗaukaki ya umar ya yi shaida da rantsuwa guda hudu can zai ce ahlif billahi alladhi la ilaha illa huwa inni sadiqun dan zai ce na rantse da Allah da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi ni mai gaskiya ne wannan shine rantsuwar da zai thumma sannan a cikin tabiyar yayi wa kan shaida la'anta Allah ta tabbata a kan shi in ƙarya yake yi thumma sanna bil mar'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyanta da wannan mace ita ma ta zo ta yi shaida da haka nan sannan na biyar ta ce hushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance ƙarya take ko kuma in shi ya kasance mai gaskiya ne sun mafarraka bai nahuma sannan manzala sallallahu alaihi sallama ya raba tsakaninsu ƙalƙashin wannan ne imamu sana'ani rahimahullah yake cewa akwai matsaloli da jina daga cikin matsaloli falam ya jibuhu waka inda abi daud fakaraha almas'alata wa abaha na ya ruwaya ta tabbata da cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai karba mishi ba ya zo wata ruwaya ta zo daga Abu Dawud cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ki wannan tambaya kuma ya aibanta ta shi yasa bai kyale ko lokacin da zaka ci a- ka tambayi abu in an kyale ka akwai nau'i na hani ba ba ka amsa akan abin da ka tambaya ba to tuna ko wani nau'i na hani cewa tambayar ba ta da ba ta da kyau masala ta biyu ce fihi bada bada abin rajuli ma yadullu ala annahu yubda'u bihi wa huwa qiyasul hukm ash-shar'i akwai uh, hukuncin cewa da in za a yi la'anta to da miji ake farawa na'am domin kiyasi na shari'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sannan mas'ala ta uku ana rabawa tsakanin thumma farraqa bainahuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin su dalla ala anna al-furqata bainahuma la taqau illa bi tafriq al-hakim la bi nafsi al-li'an shine ce akwai hukuncin da cewa rabuwar wannan ba tsakanin su batta abkuwa kawai da lokacin da aka yi la'anta sai alkali ya raba ya ce to kai ba ita ba kai wasu malamai suka ce a'a tana kasancewa sai dai kuma wannan nafsi ne ga shi karara na mazala sallallahu alaihi wasallam malamai mafi yawancin malamai sun ta balil furqa taqau bi nafsi li'ana wa innama wa innama ikhtalafu hal tahsulu al furqa بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي sun samu saɓani akan cewa tana wannan rabuwa na kasancewa ne da cikan wannan rantsarantsi li'ani ko kuma batta kasancewa idan ita ba ta yi ba. Na matsala ta hudu ƙarƙashin wannan hadisi, ikhtalafal ulama fi furkatin li'ani, hal hiya faskun au talakun ba'in Allah suka samu sabani akan cewa wannan rabuwa da za a yi ta li'ani warware aure ne ko kuma saki ne wanda ya zama to babu komai a ciki abin da yake mafi rinjaye cewa faskun rabuwa ne yasa babu zancen au sakin da yayi so uku wannan yayi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi ba da karan kanshi kamar yadda zamu gani gaba masala ta biyar wahiya فرع للرابعة اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة idan bayan ya yi li'ani ya yi la'anta kuma daga baya ƙaretar da kanshi ya halitta wannan mace ta halitta ta koma wurin shi ko ba ta halitta ba Allah wasu suka ce haramun ne ta koma ko da dai ya ƙaretar da kansu kuma suka ce ta halitta ya zo a cikin hadisin Hilal bin Umayya annahu qadhafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sharik bin Sahma cewa Hilal bin Umayya banda wancan wai mirki an kissa ta abku hannu akan Hilal dan Umayya lokacin da ya wa matar shi kazafi wajen manzala sallallahu alaihi wasallama da wani mutum wanda ake ce mai Sharik dan Sahma wanda imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi da wannan shi imam khattabi yake cewa fihi fiqhun anna az-zawj idha qadhafa imra'atahu bi rajulin bi 'aynihi thumma tala'ana fa inna al-li'an yasqutu 'anhu al-hadd cewa idan mutum yawa ma yayi wa wani kazahi da matashi ya sadu da matashi to idan suka yi la'anta wannan la'anta tana saryantar da haddi da za a mai tunda bai kawo shaidu ba shi ko sai ya kawo shaidu guda hudu a lokacin nan ne wannan kazafi yake warwarewa da zarar an mai sun yi la'ani wannan haddi ya sabka a kan shi usman mai suka ce a har yanzu hukuncin haddi ya domin haddi haƙƙi ne na Allah shi kuma li'ani haƙƙi ne na matar ta warware ta sabkar da wannan kanta. Na'am. Hadisi na biyu a cikin wannan babi wa anhu halau an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi a gare su anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala lil mutala'inaini hisabukuma ala Allah ahadukuma kadhib la sabila laka alaiha zala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ga haƙƙin wanda suka yi la'anta su guda biyu ya ce hisabin ko wajen Allah maɗaukaki domin kowa ga shi ya yi rantsuwa da Allah cewa shi ba ƙarya ya yi ba gaskiya ya yi shi ko tabbat a ciki akwai makarici akwai mai gaskiya na Allah ne zai yi hukumci akan mu dai ga abin da ya bayyana akan mu abin da kuka yi rantsuwa a kan shi ahadukuma kadhibun yace ɗayan ku dai makarici ne la sabila laka alaiha kuma yanzu babu zancen wani tafarki naka akanta kenan ba ta da komi babu zancen komi ta saku ta saku har abada shikenan qala ya rasulullah mali yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sadaki na hada na bata dukiyata ana nihin sadaki an faƙala in kunta sadaqta alaiha fa huwa bimastahalalta min farjiha idan gaskiya kai akan rantsuwar da kai lalle ta aikata abin da kai rantsuwa akan shi ku kai li'ani akan shi to wannan sadaki da ka bata bimastahalalta min min farjiha haƙƙinta ne na abin da ka halattar daga kafarta na ka riga ka sadu da ita Allah kun yi a shikenan babu zancen sadaki wa in kunta kazabta alaiha in kuma ƙarya ka mata kazafi ne fa zaka ab'adu laka minha to wannan kuma sai ƙara nisatar da kai da ita nan babu zancen hallau ka samu wani sadaki a kan shi قال المؤلف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها كسامة إدو tunda lokacin da yi wannan tana da ciki kaga ciki har ya bayyana zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sa mata ido har ku ga lokacin da za ta haihu fa in ja'at bihi abyada sabitan idan ta zo da shi mutum ne fari sabitan mai cikakken halitta ta maza fahuwa li zaujiha wannan namijin dan mijinta ne na farko wa in ja'at bihi akhal ja'dan idan ta zo da shi wanda fata idan shi kamar an sa mai an sa mata kwalli da wani baki baki ja'dan wanda ya zamanto gajere ne ba dogo ba namiji gajere ba dogo ba fa huwa lillazi ramaha bihi wannan sai a dangana shi ga wanda ya zarge shi da ita cewa ya yi zina da ita na na halau sai a duba a kirawo kafa wanda ya san kama da wanda da ya duba san wane ko ya kalli idan wane ko hannun wane ko fuskar wane zai ce wannan mutum iya da alaka da dan wane dan dan uwan wane ne kuma wannan ilimi ne wanda Allah maɗaukaki ke ba mutane ilhama da kuma galiban in sun gwade haka nan da an duba an ce duba ga yaya wannan ɗan wane ne in ya ce haka nan ne shi kenan an amintacce ne mutum ne an san shi da adalci shi kenan sai a dangana mashi da wannan yawa adn yanzu kafa sai zamanto galiban ilimin wannan mutane an yi sakaci da shi sai na zamani da an duba za a duba jini a duba a ga abin da yake cikin jini na tushen jinin adn sai a ga dan wane wa yake da kama da wannan sai a ɗauki na mazajen guda biyu a duba shi ma a ɗauki na abin da aka haifa a duba sai a samu wa yake da nawa ne ne قال وعن وعن ابن عباس رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan an yada yadahu inda al-khamisati ala fi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum ya ɗora hannun shi a kan la'anta ta biyar da zai a bakin shi kama wani nuni ne na tsoratarsuwa kadda haka yi in karya ce kake kan bakin kai furta wannan la'anta in karya ce bayan kuma daman ya yi musu hani da lokacin da ya tunatar da su da Allah maɗaukaki akan kan in ya zama to ƙarya ne to ka a ransa Allah kuma yanzu wannan a aikace rihe bakin shi shi yasa zaka ga a lokacin da za a sa mutum rantsuwa da alkur'ani alkalai za a yi ka ta tsoratar da mutum kakkai kaza da ka kai ko ko ice ka dawa sai sai ya bushe ta tsoratar da kai kuma wannan duka iya da kyau tsoratar da mutum ne akan kai ya afka abin da ya zamanto ba gaskiya bane yayi rantsuwa rantsuwar da za ta kai shi ta halakar da shi a shi akan in tuhuma ce ta zargi na'am misali in ya tuhumi ta ne da zargi da alkur'ani in suka yi rantsuwa da alkur'ani kamar li'ani kamar shi ma ko a wajen alkali sai an yi su bakwai so biyar afuwa na'am ya ce ka rantse da wannan alkur'anin in dai ba gaskiya in gaskiya kake akan tuhumar da kake mata ta zargi ita ma sai ta yi in aka yi haka nan shi kenan alaikum salam na'am sai kuma babu wasu cikakkun shaidu ya zo na'am sai kuma ya saki matai kawai shi kenan ai babu wata shi kenan ya saki matar shi kenan babu wani man ba zai ce ba na kama ta da wani kawai sai dai saki sai dai ya kyale ya sani in ma dai haka nan ne ba zai yi ba zargin da har wani ya ji yadda za a neme shi ya kawo shi ba. in ma za ka gaya in ma za ka faɗi za ka faɗa wanda ba yanda su za su ji ba har su tome ka da cewa to ka ka kai karanka da ka kawo shaidu na shi kama an yi naka hatta ta ji a sojan gaira ne ba wanne in an yi li'ani ko ko ta auri wani ta saki babu wannan saki ne na har abada li'ani rabuwa ce ta har abada babu komai ba zihari bane ba kuma ba saki bane na uku wanda igiya aure ta ta saki mutum ya saki so uku dole gaba ɗaya ne haka eh gaba ɗaya ne condom ne kamar da suke cewa babu zancen komawa قال وعن ابن عباس رضي الله an anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kar shine muka yi ko Ah, wa qala wa qala innaha mujiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ta wajaba kina abu ne wanda babu zancen kome akan shi kala lil furqa wannan rantsuwa da li'ani na biyar ki wannan shikenan ko la'anta wannan da aka yi ta wajabtar da azaba ga makareci kuma ta wajabtar da rabuwa babu zancen komai mujiba ba. shi ne malam yace wa fihi dalilun ala anna al-la'nata al-khamisata wajibatun wa amma kayfiyatu tahlif gaba da yanda ake rantsuwa imamu hakim da imamu bai sun fitar daga hadisu abdullahi dan abbas fi tahlif hilal bin umayya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hilal dan umayya ya rantse annahu qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihlif billahi alladhi la ilaha illa huwa inni sadiq yace kace ina rantsuwa da Allah da babu wani abun bauta na gaskiya da gaskiya sai shi cewa ni mai gaskiya ne haka zai wadi قال المؤلف رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من المتلاع من تلاعنهما an samu wani hadisi daga sahal dan sa'ad wanda ya dala ta ƙara tabbata a gare shi a cikin kissa wanda suka yi la'anta su biyu lokacin da suka ƙare daga la'ance-la'ancensu ƙala ka zabto alaiha ya rasulallah su ce wa manzala sallallahu alaihi sallama ƙarya na mata in amsaktuha ba wai ƙarya in amsaktuha in dai na rike ta in zamna da ita tuho kawai na yi mata ƙarya ba zan iya ba bayan bayan na zo na tuhume ta mun zo mun yi tsinuwa in zamna da ita bana iya ba in ce zan rike ta bana iya ba fatallaqaha thalathan qabla an ya'murahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ta so uku gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta shine nan malamai suka ce ko da bai sake ta ba la'anta saki ne na abada sawa'un yayi ko bai yi ba bai furta ba saki to shikenan ta sako ina ga kuma lokaci ya yi kusan sauran hadisi kusan guda uku da wannan abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure a kan shi Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk